أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ƙarin yabo jinjina sun tafata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai kuma wanda ke shi ke ba mu ikon zama a wannan guri domin karuwa da juna Allahumma alimna sawaba wajen libin al'afta matashin karatunmu a wannan littafi na balaga shine almajazul mursal majaz wanda kalma ce wacce aka arota da wani ma'ana saboda alaka da ke tsakaninsu to sai aka jeho kalmar ko aka amfani da kalmar kai tsaye ba tare da ishara zuwa ga nuni zuwa ga tashbihi ko makacin ko makacin tashbihi ba shine majazul mursal idan muka duba ka'idar mu za mu ga tana cewa al majazul mursal in aka ce majaz mursal abinda ake nufi kalimatun wata kalma ce ustumilat fi gairi ma'ana hal asali wacce ake aka yi amfani da ita ga wani ma'anan ta na asali ga wani ma'anan ta na asali asali ga ma'anan kalmar to amma ba za a kawo ta da wannan ma'anan ba sai amfani da ita da wani ma'ana li alaƙatin garin mushabaha saboda wata alaƙa tsakankanin al-ma'anar asli da alma'anar majazi amma alakan ba kamanciciniya ba ce ba ta kama ba ce kaga idan alakan ta zama kamanciciniya ce to sai ya zama isti'ara kun gane ko? idan kuma zanto an yi amfani da wata kalma ga wani ma'ana wanda alakansu ba kamancin ya bace shine zai zama mujaz mursal misali idan na ce na ga wani tuwon mutum a na ga wani tuwo akan doki kaga ai wajen nan istiyara ce saboda ai kaga ka duba tsakankanin tuwo da wannan mutum mai kiba ai akwai alaka akwai mushabaha ko kaga akwai kamancin ya tsakankanin saboda kiba amma yanzu idan misali ka ce jiya idanu sun yawa a zariya saboda zuwan shugaban kasa idanu sun yawa a zariya idan nan ba ka yi amfani da shi ne da ma'anarsa na asali ba kana nufin wane masu idanu wato mana cid jawasis to yan kullu da kyau tsakanin ido da cid akwai kama? sai dai menene idan nan ai wani juzu'i ne na mene na CID din to shine wannan sai zama majazul mursal majazul mursal Allah ka samu dace to lokacin da aka yi amfani da wata kalma a kawo ta amma kalmar nan ba ta da alaka a wuke alakan da ke tsakanin ma'ana na asali da ma'ana na majazi ba tashbi ba mushabaha bace to ta zama majaz mursal to ka'idar ta gaba tana ce mana a afwan garin mushabaha ma qarinatin mani amin iradatil ma'an al-asli tare da wata alaka da kalma ma ma qarinatin tare da wata alama mani a watan wani lafazi wanda zai hana mai iradatil ma'an al-asli cewa zai hana ka gane cewa karman nan ai an yi amfani da ita ne ba da ma'ana wanda ke ba na asali ba ya je ho kalman ko ya amfani da ita ba tare da an ƙayyace ta da wata alaƙa ta kamanceceniya ba ƙa'ida ta gaba tana cewa min alaƙatil majazil mursal na daga cikin alaƙar majazil mursal akwai asababiya za ga an kawo wata kalma da ma'ana kaza to amma tsakankaninsu alaƙa ce ta sababi yanzu idan muka duba baiti can na farko ƙalin mutanabi mutanabi ke cewa lahu ayadin alayya sabigatun wa'addu minha wala wala uaddiduha lahu alay lahu ayadin yana da waɗansu ayadin jami'i ne na aidi hannaye kun gane ko amma nan ayadin nan malamai suka ce ayadin anan ba wai ya kawo kalmar ayadin yana nufin hannaye ba a'a yana nufin ni'imoma yake nufi sabigatun alayya watan lahu ayadin yana da waɗansu ni'imoma sabiga alayya waɗanda suke yalautattu a kaina tunda aikon ga shi mutanabi yana zuwa jin saifin daula saifin daula mai kudi ne ko to yana ba shi kudi yana ba shi tufafi yana ba shi to shi ne shi mawakin mutanabi ke cewa shi saifin daula yana da ni'imoma a kaina wato akwai ni'imomin da yake fa'idantuwa da shi da su ta hanyar shi saifin daula kawai kudi kawai tufafi da sauransu wa'addu minha ni kaina nan ana lissafa ni daga cikin ni'imoman wala uaddiduha amma bana iya lissafa yawan ni'imoman sa a kaina to suka ce ayadin din nan shine majaz mursal anan gurin ka gani yayi itlaqin kalma wacce take da ma'anan hannu amma yana nufin mene ni'ima to sai mu duba mu gani shin alaka da ke tsakankanin hannu da ni'ima sun yi kama ne ai ni'ima ba ta kama da hannu ba sai dai ya zama hannun ita ce take ba da kimini ni'imar kun gane ko hannun ita ce take ba da mene ni'imar kaga hannu ita ce sababi na mene na ni'ima to saboda haka alaka da ke tsankankanin ni'ima da hannu shine as-sababiyya as-sababiyya mun bince wannan ko as-sababiyya wannan na daga cikin alaka na majazin musa tsakankanin alma'anil asli alma'anil asli shine hannaye wal ma'anil majazi shine nemoma nemoma to li'anna al-yad sababun fi ni'ma dan haka fal alaka baina ayadin a wan ni'ma hiya as-sababiyya sai kuma cin gaba ya ce mana a cikin ka'ida almusabbabiyya wata abinda aka sababantar idan muka koma za mu ga ga aya nan Allah yana cewa wa yanzul lakum minas sama'i rizqan Allah yana saukan muku da arziki daga sama ikon Allah ai mu ruwan sama muke gani to amma kuma Allah da kansa ya ce yana saukan mana da arziki to sai mu duba nan da kyau mu ga shi wannan ruwan ai a yakan zama dalilin shi ne yake sai mu sami ne arziki za mu noma za mu kiwo za mu sana'anta abubuwa daban-daban mun fahimci wannan ko to kaga anan an kawo kalmar rizkan wanda shine abin da ruwan ke sababantarwa to shine musabbab kun ga ruwan shine musabbib arzikin da muke samu ta hanyar ruwan shine mene musabbab saboda kaga alaka da ke tsakanin almalal asli wal malal majazi shine musabbabiyya domin ruwan eh tabbas ruwa nau'i ne na arziki to amma abin da ake nufi anan abin da ruwan ke samarwa a afwan nan an kawo mana rizkan arzikin ko me ke samar da arzikin ruwa domin ai arzikin kuɗi bai kowa daga sama nama bai kowa daga sama tufafi ba kowa daga sama ma'ana arzikin bai kowa daga sama ƙarara sai dai mene ruwan shi ke mene kowa daga sama kun ga Allah bai ce wani yanzu lakum minas sama'i ma'an ba kun gane ko ruwan shi ke sababantar da arziki ko to shine musabbab shi ruwan shine musabbib arzikin shine musabbab saboda aka alaka tsakankanin arzikin da ruwa musabbabiya ne to idan mun kuma ka'ida mu zamu ga aljuz'iyya da daga cikin alaka na majazin musal akwai juz'iyya ko ya zama ai amfani da wata kalma wanda juz'i ne na ma'ananta na asali juz'i ne na ma'ananta na asali ba waƙan nan yana cewa kan ba afna lijaisha jarra ranwa arsalna uyuna kam da yawa ba afna lijaisha mukan aika da rindina jarraran wanda suke bibiyan juna a juniyoyin masu yawa masu rindina da yawa a masu abin nan rindina wanda suke da sojoji da yawa shine al-thaqilus sayr li kasartihi rindina wanda yake yake mai tafiya a hankali a hankali ko kuma mai nauyin tafiya saboda yawan rundunansa wa arsalnal uyuna sai kuma muka aika idanu yanzu aika gaba aika idanu sai dai aika masu idanun ko to kaga nan yayi amfani da uyun ido mai manan ido amma ba yana nufin ido bane yana nufin jawasis ne to saboda haka alakan da ke tsakanin ido da kuma su jawasis shine juz'u ne li'anna al-aina juz'un min al-insan to saboda haka al-alaka bainal ma'na al-majazi wal asli huwa al-juz'iyya al-juz'iyya to sai kuma can gaba yake ce mana kulliya al-kulliya ko a cikin ka'idan mu na daga cikin alakan ma'ana na asali da majazi a isti'ara akwai kulliya to a gaba sai ka mana wakala ta'ala Allah yana cewa ala lisani nuhin alaihi salam bisa ta hanyar annabi no wa inni kullama da'autukum da'autukum watan yana kuka ne zuwa ga Allah kan halayen mutanensa kullama da'autukum duk lokacin da na kira mutane na ne musu wa'azi ja'alu asabi'ahum sai su sanya hannayensu yatsunsu ma'ana na'am wa inni kullama da'atukum litaghfir lakum duk lokacin da na kira su ya ubangiji domin ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum sai su sanya yatsunsu fi adhanihim a cikin kunna a cikin kunnuwansu kunnuwa kudi ba zai iya yiwa dauki hannu ga baki ɗaya tun daga nan fa zuwa nan tun da ka yatsu har zuwa kafada a su ne hannaye ba zai yi wa a cusa a cikin kunni ba kai ko yatsa ma ɗaya ba zai shige cikin kunni ba ka gani to saboda haka ya ɗauko hannaye yana nufin menene yatsu ke nufi yatsa ke nufi saboda haka ya ɗauko kalma jalu asabi'ahum asabi yawa yatsu ko jalu asabi ahu fi adhanihim sai ya dauko yan yatsu yana nufin mene hannun ai hannun ne akan dauko sai a sa kunna tushe ba yatsu ba yatsu ai ba za su tushe kunni ba har har ya zanto ba jin wani abu a hannun ne yake dauko sai a sa tushe to saboda haka yayi itlaqin juz'i yana nufin mene kull adlaka aljuz'a wa rad bihi alkull saboda haka alma'na alalaqa bayna alasabi wal yad shine anna al yad yashmalu alasabi saboda haka kulliya kenan alaka tsakankanin su yayi amfani da wani part amma yana nufin duka abin ne yana nufin the whole part yana nufin hannun ne ga baki ɗinsa to idan muka duba can kuma cikin ka'ida tana cewa itibaru makana wani mutum ya zo nan shi da Allah taimaka mishi sai ka ce da Allah ku taimaka mishi don maraya ne mutum ne fa malam balagagge fa babban mutum ce maraya ne sai mu ce to me yasa ka ce maraya malam sai ce a ai ina itibarin lokacin da da yake ya taso ne maraya sai ne itibarin da wannan halin a taimaka masa to shine suka kawo ayanan wa atul yatama amwaluhum a afwan haka ne ko wa atul yatama amwaluhum ko ba marayu dukiyansu to yanzu ku duba da kyau yanzu Allah yana nufin kananan marayu waye ma maraya tukuna wanda yake karami bai mallaki ciwon kansa ba amma da zaran ya balaga ya mallaki ciwon kansa ila har maza ya yi mishi aure ai ya tashi kamar haya to nan baya nufin malamai suka ce baya nufin kananan marayu su ne za a ba kudin a'a sai sun kai mene shirya domin ya ce can fa in anastu murshidan fa in anastu minhum murshidan fadfa'u ilaihim ka gani wannan wai yace wa atul yatama amwaluhum la tadabbaru li khabitha bi tayyib ko to saboda haka nan atlaka lafzul yatama ana nufin wane ana nufin waɗanda suka kai shekarun shiryan su saboda haka me yasa aka kula da su aka kira su yatama saboda kula da halin da da suka kasance a ciki kun gane shine itibaru makana itibaru makana watan an kula da halin da da sai kasance a ciki ne na maraici shi yasa sai aka faɗa da aka faɗe su wa in kana halin za a ba su kuɗin ba marayu bane sun fita daga cikin halin maraici saboda ai tun lokacin da za a ba su kuɗin da marayu ne ai yawwa shine kamar yadda na bani misali na malam eh a to ai kuma na aitin da kuma alkur'ani bai kawo bai kaga ba za a fadi da shi ba ka gani yau ai akwai bababi ne yalwata ce ba in ce kawai da Allah ku taimake ni ku bani sadaka da Allah ce wani ya ce a da karfin ka za ku yake ku bani ku bani taimako da Allah saboda ni maraya ne kun gani ai maqulan a hankalce waye maraya yaro karami wanda ya rasa iyayen shi ko to kai a yanzu ka mallaki hankalinka da kuruciyanka yanzu ka tashi ba maraya kun gane kun bance nan ko yawwa itibaru ma kane watan ka kula da halin da ka taso ne na marici shi yasa sai ka kawo cewa kai maraya ne to haka ne nan ma Allah sun ta'ala yayi ya lura da halin da kamar yadda malamai suka ce an kula ne da halin da suke marici da shi ne sai aka kawo lafazin saboda mene saboda tausayawa da kula da irin halin da suka taso amma yanzu idan za ba su kudin fa a halin za ba su kudin fa a sun tashi daga marayu sun tashi daga marayu wannan shine itibar ma kana misali misali wani ya zo ya ce wani mutum ne mahukaci mahukaci shikenan sai ya zo sai daga bayan Allah ya mishi arziki ya samu hankalinsa har ya sami ilimin addini na karantarwa yana ta faɗa a daina cin abinci akan hanya a daina cin abinci akan hanya wata rana kawai malam yunwa ta sa shi gaba yar gusau ta sa shi gaba yunwa ya rasa yin da zai yi malam gashi yana ganin kawai ba zai iya zuwa gida ba zai fadi a kawai malam rabo na minan layi sun tsu daga sama gasashe a gefen titi kawai sai ga mai alile da ka zuwa ko ya ce ke mai alile nawa nawa tun kafin ma ta musanya nawa kaza ne ta musanya kudin ta taimai lissafi kaza kaza kaza kaza ne nan kaza kaza ne sai ya sauri ya sa da ya hannu hannunsa cikin alalin ya dauko yana ci kuka zo wucewa kun gan shi a'a ikon Allah yau ga malam yana ci abinci a bakin hanya mu da yake hana mu to bayan ya wuce bayan kun wuce sai can wani lokaci kuka haɗu da shi ta ce ikon Allah malam shekarun jiya kuma sai muka hangi ka kana ta idigami kame kana ta cin Allah ka hanya wanda mu kana ta hana mu to ai kaga dai ai ba shi da wani uzuri ko sai ce ku yi hakuri ai abin da ya sa na ci alal nan saboda da can ai saboda bani da hankali wai wai yana yana neman maka shi mafita ne ba saboda ban da hankali to kaga wannan yayi itibari da menene halin da bashi da hankali ne shikenan kawai sai maganar nan amma yanzu fa ai ai mara hankali idan ya ci abinci za a zarge shi ko ba za a zarge shi ba ba za a zarge shi ba ko ba jona ko to shine sai ya kawo maganan cewa ba shi da hankali ne wai din saboda mene a ba shi uzuri a shi ya yi itibari ne da mene da halin da yake da kawai sai faɗa muku wannan maganar Allah ka samu dace to a gaba kuma sai ce almuhalliya ko to idan muka kuma itibaru ma itibaru ma yakunu itibaru ma sayakunu wato wani lokaci kuma akan kawo kalma a yi amfani da ita da wani magana da wani ma'ana wata ma'ana amma ta kula da abin da zai faru ne a gaba misali wa qala ta'ala ala lisani nuhu alaihi salatu wassalam haka ne innaka in tadharhum ya allah lalle kai idan ka bar su idan ka bar waɗannan kafiran yudhillu ibadaka za su ci gaba da batar da bayinka wala yalidu kuma gaskiya ba za su haifi kowa ba a gaba illa fajiran kafara face fajiri kuma kafiri za su yi ta haifin kafirai ne ya Allah ga hadisi kuma ya nuna mana kullum mauludin tara kun gani to me yasa suka ce me yasa ya ce ba za su haifi kowa buga ba sai kafirai alhanin duk jariri da aka haife shi har zuwa lokacin da ya kusa balaga wannan ana haifan shi ne a cikin musulunci yaro ma wanda bai balaga ba ai kaga yana cikin milla ne to yanzu ya za a yi amma gashi ya ce kuma ba za su haifi kuma ba sai kafirai itibarin ya kula ne da cewa idan har aka bar waɗannan kafirai suka hayayyafa yaran suka taso suka balaga suka mallaki hankalinsu karke iyayen za su mai da su menene kafirai kaga itibarin masu mene itibarin sai kunu shine ma'ana ina itibar masu yakun wannan alaka ce daga cikin alakat na majajin musal itibar masu yakun ko kuma itibar ma yakun sai kuma ɗaya alakar ita ce muhalliya muhalliya idan muka je misalanmu misalanmu za mu ga an kawo falyada unadiya ya kira kulab ɗinsa nadiyahu sannan da uzzabaniya kalmar nadiya jama'an da ke cikin club ko nadi shine mazaunin inda ake zama to sai aka ce nan to ya kira waɗanda suke yin club din mana wai ya kira su da mai sunan mene su taimaka su kare shirka azaban Allah to kun ga wannan falyadu ya kira ai kaman umurni ne ko to umurnin anan yanzu kai kana ganin umarni ne hakika ne Allah ke bayarwa nan ana mushi magana ne irin na isgilanci an raina shi an abin ba shi da wani mataimaka to ya je kira su mana nan malamai suka ce nan an kawo umarni ba da ma'anarsa ne na hakika ba ana nufin a yi masa isgilanci ne tun da mene yanzu dai ya riga ya aikata abin da yake ya cancanci ba abinda ya cancanta sai halaka kawai to ya je ya kira wanda zai taimake shi ya je ya kira danginsa ko kuma wani wanda suke zama a club ko makamancin wannan mutanensa wanda yake ganin za su iya taimaka masa ya je kira su yaya hakika ne akwai wanda za ka kira ya taimaka kai za kare kare ka azaban Allah babu saboda haka suka ce nan umarni anan yana fa'idantar da izgilanci ne ake mishi na malam na'am a nida shine kira eh nada ya kira nida yana kira ka gani nadin nadi shine gun zama sannan kuma aka yi amfani da shi nadi ma ana nufin waɗanda suke zama a muhalli nadiya eh akwai nadiya amma nan ba suna bane ba suna ne da ya kamata a samu musulunci ba ba suna ne da ya kamata a samu musulunci ba gaskiya na'am Allah ka samu dace to har yanzu dai bai to da ya ce na'am to ku lura da kyau falyadu nadiya nadiya ya je ya kira club dinsa to ku lura da kyau ta za a yi ka kira sunan guri ka kira guri zai yi yiwa ka kira guri a ana nufin wanda suke gurin ne kun gane ko watan halinsu halinsu da aka kula da shi shi yasa aka ce ya je kira su to saboda haka alaka nan shine al-muhalliya muhalliya kenan sai kuma al-haliya a daga cikin alakar hali innal abrara lafi na'im innal abrara kaga lallai managarta lafi na'im suna cikin ni'ima kaga sai aka kawo na'im ai wani kaman kaman misali na'im nan suna ne yanzu innal abrarar da fi na'im lallai na nagarta suna cikin ni'ima yanzu ne in ka lura da kyau kana shiga cikin ni'ima ai ba wanda zai shiga cikin ni'ima ko to saboda haka sai ya zanto an yi amfani da ni'ima ta kula da cewa babu wanda zai iya shiga cikin mene ni'imar sai dai ya zanto mene ana nufin hali ne na guri kun gani saboda ka innal abrar lafi na'im alaka tsakankanin na'im watan ma'ana na asali da ma'ana na majazi kaga na'im ai suna ne wanda yake nuna mene wanda yake nuna hali na ni'ima ko to saboda haka ana nufin alaka da ke tsakankanin shine haliya haliya watan halin gurin ne na dausayi halin gurin na ni'ima halin gurin na morewa da jin daɗi da holewa shine sai aka kawo sunan mahalli kamar guri ana nufi mene hali majaz nan haliya ne ana Allah ka samu dace na nu'aim a nu'uma oke abu afwan nu'aim a idan na'im ne sai a ce nu'aim shi ne tasgin saboda ai akwai yawon ko e ni'ima ni'amu na'amu shi ne sai ta zgini su da nu'aim insha Allah abinda Allah ya ba mu iko muka didi Allah shi ba da maladan wanda kuma muka kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yau wannan majaz musal ne shine suke ce mishi sino da key sino da key masu balaga ba a masu literature sy sy n e c d o c h e sign of the key na'am